babu cikin raukanwa sujjadar raukanwa a cikin sallah sunna ne a abin da ke faɗi a nan don kai kuskure a sallah ko ƙari ko rage to ba sallamewa ake yi a sake wani ba akwai abubuwan da aka tanada wanda zai gyara kuskuren da kai ko ƙari kuma a hadisi ma yana cewa sallan da aka yi rafkanwa a ciki ya fi sallan da ba a yi rafkanwa a ciki ba da daraja saba'in saboda shaidan ya so ya bata maka kuma ka gyara to shi ne ya ce to yin sujadan ma sunna ne sadata ne to sujada biyu ya tabbata wato sujada biyu ake yi lin nuqsani in an tawaye ma'ana an rage wani abu a cikin sallah wanda yake wajibi ne kuma ana yin su kamla salami kamin ai sallama bayan cikan ya biyu ka yi zaman farko na raka biyu ka yi zaman karshe sauran raka biyu in mai hudu ne magariba ne ka yi na farko biyu ka yi na karshen shi mai uku kenan ko na asubahi ne ka zo karshen to abin da ya kamata ka yi bayan ka zauna ka yi tahiya maimakon ka ce assalamu alaikum to ba za ka ce ba sai ka kawo sujada guda biyu ka sake zama sannan ka yi tahiya ka yi sallama guda ɗaya shi ne ce babu ta shafi da yi yana ƙara wani tahiya domin zaman sallah ya riga ya mata tahiya ita ma wannan sujadan kablin ita ma zai mata tahiya shine ya ƙara wani tahiya ba da ma bayan su akhara wani shi ko an ƙari aka yi a cikin sallah shi ma sujada biyu ne yake tabbata shi da su ake gyara ba da salami bayan sallama akasin wancan wannan sai ka sallame daga sallan ka fita bayan ka gama tayyan ka ce assalamu alaikum sannan sai ka ɗauki harma sai kai sujada biyu shi ma zai ta hiya ba don wa bayan su ya sallama taslimatan sallama a hura wata kaga wannan kayi sallaman sallan wannan ma sujadan ba din ka mai sallama sabanin kabli wanda sallama ɗaya za ka yi to wanda ya tawe ya ƙara kaman a cikin sallah ka rage ka rage kuma ka kara duk sun taru to ba zai yi kablin da ba da bane a guda ɗaya ya isa shi sujada gabanin sallama to wanda sujadan kabli ya kama shi sai ya sallama bai tuna ba ta sallama a ya sallama ya sujada ya zama kusa na sai ya ba'adi ta tsaya matsayin kabli ɗin tunda bai riga ya bar masallacin ba maimakon da idan ko lokaci ya yi tsawo ko ma har ya fita daga cikin masallaci to sujadan ya ɓaci tunda mahallin ta yayi nisa sallah ta kan ɓaci ma wutar da shi ma na sallan ya ɓaci in ya zamo an wato ya tawaye sunnoni guda uku ne ko wanda ya fi yawa daga wancanan ku in ba haka ba ba ta ɓaci akwai sunnoni manya-manya guda uku in ya bar su kama a ce ya bar zaman tahiya sunna ne ya bar karanta tahiya sunna ne ya bar wata kabbara sunna ne to idan waɗannan sunnoni ne mai ƙarfi to shi ne amma idan ba su kai ba kamar misali kabarbarin da ake yin sallah kabbaran farko dai wajibi ne yin kabbara na biyu duka waɗannan sunoni sai bar yawan wannan kabarbarin wannan ba su jira a kan shi ce to sai ya zama ya kai sunoni uku wanda ya rage sannan ne kable ke aukuwa ko fiye da haka idan ko ba su kai uku ba ba ta ɓaci to wannan hukuncin ba'adi kenan amma wanda ya man kabli kenan wanda ya manta sujudan ba'adi to yayi shi ko bayan shekara yana so ya ga maka in ba'adi ne ya kama mutum baka tuna ba kai sallama har ka tashi ka fita to sai can ana zaune wata rana ce ka tuna ai ko rana kaza na yi sallah ba diya kama ni ban yi ba to wannan sallan ba zai ɓaci ba ko da ya kai shekara guda to sai ka yi shi daidan ka gyara wannan kuskure ko bayan shekara guda wanda ya tawaye farilla sujada bai isan masa an ha gabaninta wato mana shi farilla kaga kama a ce ruku'u a cikin sallah farilla ne sujada a cikin sallah farilla ne sai misalin ya manta da ruku'u idan ya manta da ruku'u bai yi ba to wannan wani sujada rafkanwa ba zai iya ɗauke mishi wannan ba sai dai jefar da raka'an ya kawo wata wanda ya tawaye mustahabbai abubuwan da aka so a cikin sallah ba su jira a kansa kamar alkunutu wanda ake yi a lokacin sallah asuba ya dinnan sai mutum ya manta bai yi ba to in ya sallame ba wani su jira a kansa sujadan kabli bai kasancewa sai dai an bar sunnoni guda biyu ko mafi yawa kamar yadda na faɗa zaman tahiya da tahiya zaman tahiya sunna ne shi tahiyan sunna ne mutum maimakon ya zauna ya tahiya haraka na biyu misali ko a yawa sai ya miƙe kawai da ya miƙe sai da ya kula raka sai tuna ai ban yi zaman tahiyan nan ba to kaga sujida ya kama shi sunna sunna ne guda biyu amma suna guda ɗaya ba a yi ba su jira gare ta sai dai sirri da bayyanawa kaga shi sirri ya ka ce wurin na asir ta karatu sai ka bayyana kaga ka yi ƙari ina aka ce a bayyana sai ka rage ka ɓoye ka yi rage to shine malam ya ce duk wanda ya asirta karatu ya ɓoye karatu kamar sallolin ranar sallan isha da sallan magariba da sallan subahi duka bayyanawa ake yi sallolin rana ɓoyewa ake to waman asarrafin jihari wanda ya ɓoye a cikin bayyanawa sajjada da salami wato wurin da ake son bayyanawa ne sai ya ɓoye kaga ya rage sai su jiran ƙabli wanda ya bayyana karatu a wurin da ake boyewa kamar sallan azhar da al'asar ya sajida bayan sallama domin kamar ya yi ƙari kenan wanda ya magana a cikin sallah da raukanwa ya sujada bayan sallama wanda ya sallama daga raka'a biyu da raukanwa ya sujada bayan sallama ba ma ai sallan ya ƙare ba kenan sallah ne yake yi mai raka uku ko mai hudu da ya biyu sai ce assalamu alaikum to kaga ya yi rafkan wa'ana sai ya tashi ya ƙara so sauran sannan sai ya sujada bayan sallama wanda ya ƙara a cikin sallah wanda ya ƙara raka ɗaya a cikin sallah kamar sallah mai raka uku sai ya ƙara ɗaya ya hudu ko mai raka a hudu ya biyar ko mai raka a biyu ya uku shi ne ce raka'atan raka daya ko raka a biyu ma ya sajada bayan sallama wanda ya kara a cikin sallah kamar tabbatar ta ɓaci kamar a zahar sai raka a takwas wannan ba mahallin gyara ta ɓaci haka nan la'asar haka nan isha ko kuma gariba ya raka shida shi na ta ɓaci asuba ya raka hudu ta ɓaci in dai ta kai adadin sallan da ya ƙara sallar ta ɓaci wanda ya shakka a cikin cikin sallansa ya zo da abin da ya kokanta misali sallan magariba ne kana zaman tahiya sai kana cewa to wai wannan raka biyu nake yi ko raka uku ne yana shakka a ciki ba kuma wani ma muke tare da kai ba lai tunatar da kai ba kana tunanin biyu na yi ko uku na yi to shakkan nan ya sa sai ka karo ɗaya ka zo da abin da kai kokanto a ciki to idan kana shakka a cikin ragi a cikin sallah to ka ɗauka ma ya tabbata shi ne ce ka ne ka ta kuki ne kamar tabbatarwa ne wanda ya shakka a cikin raka ko sujada ya zo da ita idan kana cikin sallah sai kana tunanin anya na yi ruku ko anya na yi sujada to anya din nan wato kokanton nan ya sa dole a kawo ta a tabiha ya zo da ita ya sujada ba da salami ya sujada bayan sallama idan mutum ya shaka a cikin sallama ya gama sallah yana zama a ran sai fara tunani anya na yi sallama kuwa ko ban yi sallama ba saboda yawan tunani ya kama shi to abin da zai yi ce assalamu alaikum kawai in kanin ƙariban ya zama kusa ne ma ba su jada a kansa idan ko ya yi tsawo lokacin ya yi tsawo sallansa ta ɓaci sai ya sake wata kenan mai wasu wasi ya bar wasu wasi a cikin zuciyarsa ma'ana wasu wasi kullum ya yi abu sai dinga kokanto ya yi daidai ko bai yi ba abin ya kama shi kullum ya gama sallah sai fara tunani anya sallar nan ya cika ko ko ya alwala ce anya na ya alwalan nan ko ya dinga ce anya na ya tusa ya zamo mashi jiki to ya bar wasu wasin ya rabu da wannan shaidan ne ma'ana min kalbi daga zuciyarsa wala ya ti to kar ya kawo abin da ya shaka a cikin dauka ta cika amma ya yi sujada bayan sallama to daidai shin yana shakka ne a cikin tunaninsa ya yi ƙari a wani kusanin ko ya tawaye duka dai masu bari ya isa wanda ya bayyana karatun alkunutu allahumma yana nasa inu kaɗin nan da ake yi ba su jira a kansa amma shi an ki gangancin san ya da gangan ne wanda ya ƙara karatun sura a cikin raka biyu na ƙarshe don gasan azahar raka biyunta na farko fatiya da sura ne raka biyu na ƙarshe duka fatiya ne hakanan la'asar hakanan isha to shi da ya zo yi bai ɗaya kowace sai mata fatiha ya dora mata sura a raka na biyu na ƙarshen nan wala su ju da alai ba wani sujada a kansa duk wanda ya ji ambaton alai muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah ya yi salati a kansa kamar kana cikin sallah ne ka ji an ce annabi muhammadu ko wani abu ya zo kai sai ka ce sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah kaga kaman magana ne wanda ba ya cikin tsarin sallah to amma sallallahu alaihi wasallam da kace nan bai bata maka sallah ba wala shi alai ba komi a kansa daidai shin fadin sallallahu alaihi wasallam rafkan ba yayi kuskure ne ko da gangan ne duka ko a tsaye yake ko a zaune duka dai sallah bai bace ba wanda ya karanci sura biyu ko fiye da sura biyu a cikin raka guda ɗaya ko yana cikin karatun ƙur'ani sai halcinsa ya kuskure daga wannan sura ya fada wani sura ko ko a yi karatun kaɗan ko a biyu ko uku kamin sura ya cika yi ruku'u ba mu komi a kansa a cikin dukkan wancanin kan wanda ya nuni a cikin sallarsa da hannu ko kansa ba mu komi a kansa kamar mutum ya zo yana ganin yana so ya dauki wani abu ya rasa yadda zai yana yana abu kaza sai kai mashi nuni haka to wannan babu komi a kansa ko da kansa wanda ya maimaita karatun fatiya so da yake yi shi sai so biyu amma da rafkanuwa ya sujada bayan sallama don ya zamo da gangan ne zahirin magana da buɗula na ɓacin sallah wanda ya tuna sura bayan tankwarawansa zuwa ruku mana kana kana tsaye ka kama fatiha maimakon ka ɗora sura sai ka tankwara mana ka je ruku to faɗa ya ji ilaiha ba zai komo zuwa gare ta don ya karanta fatihan bai ci gaba da sallansa wanda ya tuna ɓoyewa ko ya tuna bayyanawa gabanin ruku wato wurin ɓoyewa ne sai ya tuna ya bayyana ko wurin bayyanawa ne ya ɓoye a adal kira'ata ya sake karatu sannan ka a cikin sura ne kadai ya sake ta jurale ba su jada a kansa na kasance cikin fatiha ne ya sake ta ya sujada bayan sallama idan ya yi fauti da ruku wato duk abin da ake yi a tsaye kamar su karatun nan da abin nan da zarar mutum ya riga ya yi ruku to ba daman dawowa a gyara shi sai sifa in fatibin ruku'i abin da ake a tsaye kamar fatiya ko sura din to sai ya fauti ta ina zai fauti bin ruku ya yi ruku to sannan karatun da ya yi a wancan a wannan wurin bayyanawa ne sai ya ɓoye to ya yi ruku da an ce maimaita to ba da ya dawo maimaita to sai su jira saboda barin bayyana wannan gamlar salami gaban sallama idan ko wurin asirtawa ne sai ya bayyana to shi ma zai sujada ba da sanaya bayan sallama daidai shi bayyana wannan ko ɓoye wannan ya zamo daga fatiya ne ko surawa da ita kaɗai